بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفرنا من شر الأعداء وكيد الكاذبين ومكر الماكرين وجور الظالمين وعسل الحاسدين ونفاق المنافقين وشر العشرات وعتد المرتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا آه، wannan aya da ayar da muka fito a baya inda Allah yake ta magana da waɗannan jinsi na munafukai waɗanda suka bayyana imani a fili amma kuma suka koya kafirci a cikin zuciyoyinsu يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم سورة وعند أذاكري وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا in suka haɗu da wanda suka yi imani a hanya sai su ce kuma haka ne kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah amma wai za su kalau ila shayatinihim idan sun keɓanta sun koma wurin shedanunsu shugabanninsu a cikin wato munafici da kafirci sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku ai mu dai kawai muna dai musu baddabami ne inna ma nahnu mustazibuna to Allah ya yi mana maganganu da yawa a baya akan waɗannan kafirai innal ladina amanu thumma kafaru thumma thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran har zuwa nan anan Allah ya tabbatar mana cewa ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko sani cewa innal munafiqina wanda su munafiqai wada zahiri musulmi ne amma kuma a batini kafiri ne in farkon surar baqara ayoyi guda uku Allah ya bayyana mana siffar mu'minai tsantsa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah zahirunku da baɗinunku har Allah yake ce ulaika ala hudan min rabbihim aw ulaika bi humul muflihun sannan kuma Allah ya kawo mana kuma sifar kafirai tsantsa innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun bi yasa fatama Allahu ala qulubihim wa ala wa ala sam'ihim wa ala absarihim tijawatan wa lakum azabun azim Allah ya riga ya faɗa wayannan kan har abada ko ayi wa'azi ko kar ayi wa'azi ba za su yi imani ba kafirai kenan tsantsa amma da Allah ya zo magana kan munafikai wannan jinsi na munafinci don babu sharri a duniya irin munafinci tunda kaji manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min qalilin makirin aynahu tarayani wa qalbuhu tarani in ra'a farajin da fanaha wa in ra'a sayyi'atin azaraha to lalle munafiki ya kai matuƙa wurin kafirci wannan mutum Ibrahim yana cewa mutane a gaban manzon Allah wato mutane uku ne kaman kwalaje ne guda uku kwalba na farko bakinsa yana kuɗe gindin yana kulle kwalba na biyu bakin yana kulle gindin ma yana kulle kwalba na uku bakin yana kulle gindin ma yana kulle shi kwalba na farko wanda bakin yake buɗe amma gindin na kulle shine mumini duk abin da ya shiga zai zauna duk abin da ya zo daga Allah ya shiga ya zauna kenan kwalba na biyu kuma bakin na kulle gindin ma na kulle shi ne Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna me yasa fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatan wa lahum azabun azim shi ko kai wa azun ko ba kai ba dama saman yana kulle da gidan ma na kulle farba na uku shine munafiki zai shiga amma ba zai zauna domin bakin abu da yake gindin can shi ma abu yake kaga zai shiga amma yadda ya shiga haka zai fice gangara ya tafi abin shi shi sa anan Allah yake ce inda munafiqina kaga su munafikai yusadiquna Allah kullum suna cikin yaudaran addinin Allah kullum shi yana gani wai duk abin da yake yin nan ya bayyana wa mutane imani a fili a boye kuma ya boye kafirci yana ganin wai kamar shi yana dabara ne shi nabi izhari ilahi ma amkanu min al-kufri ta hanyar bayyana sabanin abin da suka goye na kafirci wai sai suna yin haka ne saboda kaga in za in za a yaki kafirai banda su tunda suna sallah ba sa ba su tambaye manzon Allah me zai sa waɗannan na cikin wannan ba za a ba mu dama mu gama da su ba manzon Allah ya ce a a kafirai suna gani namu ne idan muka dumfare su da makami za su ce to yanzu Muhammad ya koma yana kashe mutanensa yanzu ubansu na Allah yana zuwa kisa Allah ya ce yukadibuna Allah kace wa huwa wa huwa qadibuhum Allah zai saka musu da munafincin na duk abin da ka shuka shi zaka girba mana amila salih bai da ku wa man sa'aha fa alaiha kuma duk abin da suka shuka sai da Allah ya kunyata su daga nan duniya Allah ya bayyana wa manzon Allah duk abin da suke koye wannan sai da kowa ya sani gashi ana karantawa a tashin kiyama Allah ya kiyaye mu munafici Allah ya tabbata da qawmun ila salati idan sun tashi sun miƙe zuwa sallah nan kira sallah sauran mu'minai qamu sala sukan tashi ne a cikin kuya to bari mu je kar a ce ba ma sallah bari mu je mu yi sallah yura'una nasa suna yin riya suna nuna wa mutane su masu sallah ne su masu imani ne su dinnan sun yi imani da manzon Allah shugabansu Abdullahi dan ubayyu dan salul idan manzon Allah ya miƙe a masallaci zai yi huduba ko zai yi wani jawabi shi ke miƙawa ke miƙewa manzon Allah ya dafa ina ce usmahu ayyuhan nas hadha rasulullah hadha nabiyullah kisa Allah ke ce wa idza ibnu mutunnan wa in yaqulu tasma'a li qawlihim ka annahum bi usubun musannad in suna magana sai mun ba ba munafiki yayi magana ba munafiki sai kayi sa'a Allah ya baka dama ka gane shi sai ka shekara 20 da munafiki ba ka gane munafiki ba suna da logo iri iri suna da wato status iri iri daban-daban kala kala na munafici to shi Allah ya ce wa in tasma ali qawlihim ka annahum khushbun musannada daka yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatar Allah ma'ana ba sa yin sallah sai dan kadan in suna cikin mutane da su za a yi sallah in suna cikin mutane da su za a yi zikiri in suna cikin mutane hatta azumin da muke yi nan wala abu na sun yi baya ne amma kuma yazo cikin jama'a ya fi karaki ka yau ranar nan fa gaskiya yau ana buga kuma baya yi a zahiri a bayyane mumini ne amma kuma a ɓoye kafiri ne Allah kiyaye da haka a wurin jarumta kafirin da ya fito ya nuna kafirci shi kafiri ne bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba to shi wannan jarumi ne amma shi wannan munafiki kenan idan ya zo wurin ka shi musulmi ne mu'mini ne amma kuma ya koma wurin shaytanu kuma can duka ɗaya ne wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazibun muzaffirun
مستخدمين بين ذلك لا إله هؤلاء
tsakanin kafirci da musulunci in sun koma wurin kafirai su kafirai ne in sun dawo wurin muminai su muminai ne sun zama kamar wato ragon kuda sai su zama farin kyalle da bakin kyalle in sun koma wurin kafirai sai su ɗauko bakin kyalle su rufe farin kaga sun zama baki kenan gaba ɗaya in sun koma wurin muminai su ɗauko farin kyalle su rufe wurin bakin sun zama farare kenan gaba ɗaya ya ka waɗannan mutane muzabzabi na bai na zalika la ilaha hula'i wa la ilaha hula sun zama jemage kenan shi dabba ba dabba ba tsuntsu ba tsuntsu ba ga shi da haƙori ga shi da fuka-fuki kowa dai kowa dai ya san dabba bai da fuka-fuki amma jemage akwai fuka-fuki kowa ya san tsuntsu ba shi da haƙori jemage ga haƙori a wurin tsuntsaye tsuntsu ne a wurin dabbobi dabba ne wanda ke akwai hikima a cikin halittar shi shi je maki na gani su suna su majalis lokacin da Allah ya nuna wa annabi Ibrahim malakutus samawati wal ardi da maciji da iska da ruwa da kuma a rana sun kai kuka wurin annabi Ibrahim suna roƙo da roƙa musu Allah shi rana ya ce kullum ya fito ya faɗi ya fito ya faɗi yana roƙon annabi Ibrahim mishi addu'a Allah ya ba shi damar ya dinga tsayawa wuri dai kuma yana ba da haske shi kuma rana shi kuma wata shi kuma iska ita shi ma yawon da yake yi ya buga ya yi kudu ya yi arewa ya yi gabas ya yi kudu ina roƙon annabi ibrahim ya masa addu'a Allah ya ba shi dama ya tsaya wuri dai kuma yana juyawa shi kuma ruwa yake shi ma yawon da yake yi ya gangara wancan gangare ya hau wannan tudu ya fada wancan kwari ya fada nan shi ma yana so annabi ibrahim ya masa addu'a shi ma ya tsaya wuri ɗaya a ringa zuwa ana ɗibawa ana amfani da shi shi kuma a maciji shi kuma ya ce duk sauran halittu kowa na da kafa shi na yawo akan akan wato yana ja da ciki ina so shi ma a mishi kafa a mishi buga bugi sai ce ku tafi duka zan zan sanya addu'a bayan sun tafi je ma ya samu labari sai samu annabi Ibrahim ya khalilullah wayannan halittu guda hudu sun zo wurinka da furatu daban-daban kowanne kuma in ka roƙa masa buƙatar da ya biya al'umma za su sha wahala shi rana da shi ake gane lissafi da shi ake gane lokutan noma lokutan damuna da sauran lokuta na rayuwar dan adam idan rana ya tsaya wuri ɗaya ba za a gane lokacin ibada ba yace gaskiyarka ne shi kuma iska shi ne wadda ake furta a shaƙa a fitar idan ya tsaya wuri ɗaya wani wani gefen ba ba isan za a zo shi kuma a ruwa Allah ya ce wa ja'alna me wa ja'alna min al-ma'i go kullu shay'in hayyin da ka yi ruwa ya tsaya wuri ɗaya shi ne rayuwa za a zo shi kuma maciji ba kafa ma yaya aka kare balle a ce an sa mishi kafa an sa kafa fiki da wuce ya samu wannan ai mishi gawo sai ce gaskiyar kai sai suka samu labari je mage ya je ya ture bukatu su sai suka yi taro akan je mage ya yi za su yi da shi shi rana ya ce ku bari ni in ya fito kiwo zan turo ƴaƴana irin kawale na kone shi shi kuma ruwa ya ce sai ya zo zai sha zai sha ni zan ja da bayan haɗe shi shi kuma iska ya ce in ya fito zan turo iska mai ƙarfi daga ciki iskar suka tare da ni in kakkare buga fiki in yaga wato gashin buga fiki in zubar da shi shi kuma mutum ji to in ya shiga ya kuya ne kuma na shiga in sare shi je ma ga ya samu labari sai yanka da kuma wurin annabi Ibrahim to ka bari Allah ya ce faɗa maka shi rana da yake in ka fito zai turo ƴaƴan su kone ka to Allah ya ce in faɗa maka ya yafe maka kiwo da rana kai kwanciyarka dare shi ne lokacin neman abincinka kuma zai yi wahala ka na je ma ke yana yawo da rana neman abinci yana da wahala yawanci cikin dare suke fita neman abinci har ana ana karin hausa ko wani dare ne je ma ke bai gani ba shi lokacin neman abinci cikin dare to kaga rana ba sai ya ganshi tukun balle abin da zai yi ba shi yasa in Allah ya tsare ka in Allah ya kare ka ba yadda za a yi shi kuma a iska da yake idan zai mage ya fito zai turo iska mai ƙarfi ya kakkare bugabukin a wancan lokacin da ya mage bugabukin shi da jikin shi gashi ne sai Allah ya canja ya kamar da shi ya zama nama yayin da iska yake yin ƙarfi shi kuma lokacin yake samun ƙarfin tafiya iska na ƙarfi shi kuma yana samun ƙarfin tafiya shi kuma ruwa da yake in ya zo zai sha to ka ce mishi na yafe min shan ruwa na mai da maman shi na dama abinci na hau ruwan sha ka taba ganin zai magi a bakin ruwa za ka taba ganin zai magi a bakin ruwa ba Allah ya ba shi maman shi na dama a matsayin abinci na hagu kuma a matsayin abin sha to shi kuma maciji ka ce wa je mage duk yadda aka yi yi mishi kima maciji fitsari to maciji ya gama yawo isa a bishiyar da maciji abin nan zai mage yake kwana akai zai wahala a ga maciji akai kaga to Allah ya kiyaye jemaji sharrin waɗannan dabbobi ko waɗannan halittu guda hudu saboda me abinda jemage yayi ba yayi don kansa bane yayi ne don al'umma isa duk abinda zaka yi a rayuwa in dai kana yi don al'umma ne kana yi don Allah ne to Allah zai taimake ka ma kana lillahi daba wa tasalahu wa ma kana lillahi in kada wa fasala zaka anan Allah ke kamanta mana waɗannan munafikai da jemage muzabzabi da mai da zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula sai Allah ce duk wanda Allah ya bakar da shi fala ta jira lahu sabila ba za ka samu hanyar shari'a a gare shi ba ya
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تكون الله عليكم سلطانا مبينا أنكم على إكرام وقباء أي القوة من ذكر يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيماني kuka yadda da Allah kuka yadda da Annabi Muhammad kada tafizul kafirina awliya kar ku riki kafirai su zama su ne masoya a wurin ku min dunin mu'minina ko ma bayan yan uwan ku mu'minai kar ku yi haka in ji Allah idan ka koma gindin kafirai ka zama su ne kake danyen ganye da su ba ruwanka da yan uwanka mu'minai to akwai ranar gindin lacci shi ne ranar kiyama ranar da za a tafi kiyama wani haya Allah yana cewa yau mai yakulul munafiquna ko والمنافقات الذين نقص من نوركم غف قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا لي نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من من قبله العذاب قالوا ألم نكن معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم غف وارتبتم ومن وارتبتم الأماني da haka anan in kiyama ta yi Allah ya kiyaye mu haka Allah yana jan kunnen mu a wannan aya kar mu duki kafirai su zama su ne masoya a wurin mu koma bayan ƴan uwan mu mu'minai kaji musulmi na cewa ai ai a wannan zamanin wanda wanda kafiri wanda kafiri akan musulmai yanzu akwai akwai munafikai irin musulmai ne akwai masu faɗin wannan ko to duk abin da ya gani a wurin musulmi ba musulunci bane yanzu misali musulmi na shan giya da Allah musulunci ya ce a sha giya musulmi na zina musulunci ya ce a yi zina don kaga musulmi na aikata wani abin da ba kyau to kar ka ɗauka a matsayin shi ne mizani da za ka wa musulmin duniya hukunci da shi daga musulmi na aikata wani abu to wannan ɗabi'an shi ne ba musulunci ne ce musulmi ba da haka Allah ya ce a kuri duna shin kuna nufi ne an taji alu lillahi alaikum sultanan mubina sanya wa Allah hujja ba bayyaniya a kanku Allah ya kama ku kuma abin da zai kama ku da shi har ku ji kafirai su zama tsone masoya a wurin ku ko ma bayan yan uwan ku ne
إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah shi ku sani in an tafi lahira wutar Allah ya kasa wuta wato hawa hawa ne a da hafazu asumi Allah ya ce abawabi tana da ƙofofi guda bakwai kuma kowane ƙofa akwai mutanen da Allah ya sanya za su zauna a wannan ƙofa ita jahannama ita ce wutan da Allah zai zuba al'umman manzon Allah masu zunubi saboda suna shan giya ko suna suna tsoron sabon Allah to su ne a wuta na sama jahannama Allah ya kiyaye su ita jahannama ma annabi ya ce ita ce kara dubu daga baya za a shafe ta duk wanda yake ciki za a fitar da shi kuma a kai su zuwa aljanna domin shi musulmi mai sabo in ya mutu an kai su wuta baya dawama a wuta za a je ne a dan gyaggyara shi wai saboda ya ɗebi datti za a je a musu wanka a ɗan gyaggyara shi a kwaskwari ma sannan a mara shi gidan aljanna Allah ya kiyaye yanzu misali an kawo nama akwai kitse ana so a raba kitsen nan da wannan nama in an sa ruwa zai fita in an sa ruwa zai fita me ya ke sakawa in an sa wuta sai ya ga kitsen duka ya narke ya rabu da nama da haka shi shi mai sabo shi za a kai shi jahannama ne a kan girgije shi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to sai wuta na biyu ita ce lazza lazza kuma a nan nasara suke wato mutanen annabi isa suka mai da annabi isa Allah ya ci wasa Allah shi ne nasara sai wuta na uku ta ce buɗa ba ita kuma a nan yahudu suke mutanen annabi musa ta kafa cewa annabi musa sai kuma wuta na hudu shine as-sa'ir nan kuma za ka yi sabi'awa wasu yanki da cikin yahudu sai wuta na biyar ita ce sakara nan za ka yi baƙaƙen arna maju sai wuta na shida ita ce jahimu nan kuma za ka yi mushrikai suka haɗa Allah da wani wurin bauta to sai wuta na bakwai ita ce hawiya a nan fir'auna yake da kuma munafiqan musulmi shi nan Allah yake ce innal munafiqina lallai su munafiqai bistarakil asfali suna can lalloci ma'ana can karkashi wutansu shine can ƙasa ya fi kowane wuta bala'i Allah kiyaye walan tajida lahum nasira sannan ba za ka samu mai taimako a gare su da zai hana su fadawa azaban Allah
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله إلا الذين تابوا sai dai waɗanda suka tuba bayan sun ji alkur'ani sun ji hadisan manzon Allah cewa munafinci ba kyau suka tuba wa akhlasu suka suka tsarkake ayyukansu suka dawo suna yin aiki saboda Allah lillahi billahi ilallah sannan wa atasamu billah sannan suka yi riko suka amince da Allah suka yadda ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake aikin su saboda Allah ba sa yi dan wani ba sa bari dan wani yin hadisi kursi Allah yana cewa man amila amalan fa ashraka fihi man ghairi taraktuhu wa shirku wa ana aghlul shuraka Allah ce duk mutumin da yayi wani aiki aikin nan na wani amma sai ya hada ni da wani na a cikin aikin yayi saboda ni amma kuma ya hada da wani na zali kamar mutum ne aka zo masallaci da yayi ne ya wuce a za a tayi sai ga mai gidansa ko sai ga wani wanda yake jin nauyi sai je ya alwala shi ka kaga yayi sallan dama dama tana kai amma kuma ya tsaya saboda ba ya tsaya saboda alhaji ko saboda wani ogan shi ko saboda wani wanda yake jin nauyi kaga ya hada wani Allah da Allah a cikin aiki ko kuma sabon Allah zai yi sai ga wani sai ya bari kaga ya bari don wani Allah to Allah ta in kiyama ta yi idan aka zo neman neman sakamako to zan bar shi da wanda ya hada ni da shi shi ya je ya biya shi domin ni ne mafi wadatar abokan tarayyar da ake hada ni da su yanzu misali kai ne ka zo wurin suna ko aure ka zo wurin auren nan a jikinka akwai kuɗi naka sama da miliyan ɗaya wannan ɓaryar dubu ɗari biyar wannan ɓaryar ma dubu ɗari biyar ga kuma wasu ɗan ɗaruruwa a aljihun dama da hagu nan ka zo wurin auren za ka je wani wuri ne ka tsaya a wurin auren kuma kana da kuɗi a kan ɗinka ya fi miliyan ɗari to ana raba irin kuɗin nan da ake rabawa na malamai ko sai ba sai ya ce malam ga ka da ce ya aka da wani tsoro a wurin shi Allah ga naira ashirin ka ba tsohon naira goma ka ɗauki naira goma Allah ne kamata ka yi ya kamata ka raba biyu ka ba tsohon goma ka ɗauki goma me ya kamata ka yi sai ka ce babar ke inda hali na ka saka turo wani ka ƙara wa baban ko to shi Allah lillahi mulku samawati wal ard lahu ma fis samawati wa fil ardi sama da ƙasa na waye mulkin sama da ƙasa na wane ne to tun da ka haɗa Allah da wani a cikin bautar shi Allah sai ya ci girma sai ya barka da wancan ɗin ka je shi ya biya Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu ya wanda a yanzu mafi yawancin ayyukan da muke yi yawanci ba da Allah ba Allah ka kiyaye da kuma akhrasu dinahum lillah aulaika ma'al mu'mini to wa'annan yin kiyama ta yi duk inda za a kai mu'minai su ma nan za a kai su Allah ya sa muna ciki wa sawfa yuti Allahu al-mu'minina ajran azima sallallahu Allah zai bai wa mu'minai lada mai girma shine aljanna Allah ya ba mu ma yaf'alu Allahu bi'azab إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله يشفي ما يفعل الله بعذابكم يا كو متاني يا كو الأمة manzon Allah me Allah zai yi da muku azaba ne shi Allah kaga yayi azaba ba yayi azaba akan yana so ba shi dai ya alƙawari ne إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة الله يسامحنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله يكيعهم فالله يا رجاء الأولي سوى wanda ya yi imani ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammadu ya aikata ayyuka da kirki abinda Allah ya ce ya yi ya aikata ya yi daidai gwargwaro abinda Allah ya hana ya bari kwata-kwata wannan Allah ya tsawarin cewa fa koma su aljanna wanda kuma ya kafirce wa Allah abinda Allah ya ce kar yayi ita shi zai yi kar a dame shi malaman nan kuka wata malaman nan ba za ka sha ruwa ba wannan kaza kaza ai wannan zagin mutane ake yi ai wannan kaza kaza ce ta surutu to Allah ya ce waɗannan makoman su ta Allah ya kiyaye da haka nan Allah ce ma yaf'alallahu bi azalikum in shakartum idan kun gode wa Allah Allah kan me zai da muku azaba wa amantum kun ba da gaskiya me zai da muku azaba in ka ka gode ka gode wa Allah ka yi imani da Allah abinda Allah ya ce kai kai abinda ce ka bari ka bari wannan arzikin ka ne man amila salihan fajidansu wa man sa'aba fa alaiha in kai abu mai kyau kada kai wa kai mummuna ko wannan naka ne domin a ayyuka duk aikin da kake yi ba na Allah bane na kai amma shi Allah abin da yake ruwawa shi zuciyarka shine madubin inna la la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum shi Allah zuciyarka yake kallo shi yasa yake duba aikin da kake aikatawa ina dubawa kai don shi ne ko ba don shi bane in kai don shi zuciya yake kallo ya sani in ba dan shi kai ba ma ya sani zaka shi Allah ba ruwan shi da aikinka in kayi mai kyau kai ne da riba in kayi mara kyau kai ne da bahara lalla yanzu Allah ya ce a bar a bar a bar zina mutum sai ya je shiga dakin matan mutane aka zo aka kama shi ana duka da shi da Allah ba yake shan wahala shi ke shan wahala har a yi sata ka je ka shiga dakin mutane ko kantin mutane an zo an kama mutum ana wani samun taya waye a cikin wahala shi ne a wahala Allah ta kar a yi annanimanci in ja aku fasikun bi na bayu fata bayyano an zo an tsara mutum ido ya yi tsuru tsuru waye a cikin kunya shi ne a cikin kunya haka duk abin da Allah ya ce mu bari yan uwa musulmi in mun bari arzikin mu ne abin da Allah ya ce mu yi in mun aikata ma arzikin mu ne ma ya fa'ala Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah dama shi Allah haka yake ya kasance shakiran Allah bai sakayya ne anan Allah bai sakayya ne ga ayyukan bayi duk abin da ka aikata Allah zai saka maka da shi komi an ta aiki har ta yi wannan kankani ne a'a kai dai ka yi in dai abin da Allah ya ce ka yi ne ko manzon Allah ya ce ka yi kai dai ka aikata idan muka duba hadisin nan na matan da ta je ta sai kwanan kwanan kwanan fasikanci tana dawowa ta samu kare ko ina lafar kasa saboda kishin ruwa tausayi ya kama ta ta ce kakan ta shiga cikin rijiya ta ɗebo ruwa tana ba karen ta koma tana ba shi har karen ya goshi hadisin ba ya ce ya fashe karar lawo da hagu sai Allah sai ya gode masa ma'ana sai Allah ya bata aljanna da ba shi aiki na alkhairi karkare na ka sai dan wannan in baka san da wani abu Allah zai ma gafara yawa kana gani wani abu kana gani ba komai bane a wurin Allah wani abu yanzu ba sai juma kowa ya san sai jumar manzon Allah ya ce in ya biyo layi shi dan ya biyo layi ba ka da layi irin shi da daga tun da layi a guje kuma annabi yana ce lauka na nabiyan ba ajibo da kanawa da kana umar amma bayan yayi wafati a cikin bacci ma'azu bin jabal ya gaishe a bacci yace ya ya amirul mu'minin yaya yace Allah ya mun gafara amma duk aikin da nayi na ibada da jihadin da nayi da duk abin da na aikata Allah ya karba amma duka yace bai mun gafara saboda su ba yace akwai wata rana fito gida zan zo wurin manzon Allah sai na samu yara da fara suna wahar da fara a hannu tausayi ya kama ni sai na karɓi faran na kawo ɗan kuɗi na ba yara suka tafi bayan sun tafi na sake wannan fara ya tafi abin dalilin wannan abun Allah ya mun gafara da haka aikin alkhairi karkace wannan wannan sai ka yi aiki mai yawa ka yi wannan ka yi wannan akan sadakar naira biyar sai ga Allah ya ma gafara muna fata Allah ya mana gafara قال الله شاكرا عليما sannan Allah masani ne da halittarsa ya san wanda yake aiki saboda shi ya san wanda yake aiki ba dan shi ba Allah ya sa mu yi komai saboda Allah duk abin da Allah ya umarni Allah ya sa mu yi daidai gwargwaro yawwa alhamdulillah mun roƙa mu kan yiwu na layi rubu za mu aje karatun a nan saboda wato karewar Ramadana yau shi ne ranar rufewa muna fata abin da kuka yi daidai الخير لا يقاو أبدا بالكفر هو الله يأتي منا وانا هذه من بكتاب ولد كفره زوا يو يو إشرم دكرة ومنا فاتا يبادل بكري الله يكفى منا أدقوا إن من كرا سكرا شر وبيجي الله يأتي منا الفرمان من الله صلى الله عليه وسلم الله يسامك ما لا فيها الله يسامك ما لا فيها يومنا رسولك فاتا ما لمنا القرآن na ilimi Allah ya saka muku da alkhairi sai kuma ga Allah Allah ya su gafara wanda ku ci halin rayuwa Allah Allah ya sa mu gama da su lafiya Allah ya rabu da su lafiya mu da su baki daya Allah ya ba mu cikawa da imani sabon maulan fi Musa Allah ya gafarta masa wanda yi bayan sa maulan fi Haruna sai malam baba Allah ya gafarta mu sauran manyan malamai da aka yi a wannan gari ubangiji Allah ya gafarta mu shi kuma mai wannan gida abokina malam yaqub Allah ya gafarta masa sai kuma babana alhaji barka salli najimi da kuma babana alhaji malam gambo najimi da babana alhaji malam madu da kuma iyayen mata da kuma gabata baki daya ubangiji Allah ya gafarta musu ina roƙon malam na zo addu'a za a sa waɗannan bayin Allah cikin addu'a da niyan Allah ya gafarta musu shi kuma shugaba namu na musulmi na wannan jiha da ya ɗauki nauyin wannan karatu da kuma gina wannan masallaci da gina alheri mai yawa a wannan gari na da wannan jiha Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa a gama lafiya karatu na alheri Allah ya saka miki da alheri muna roƙon Allah shi ma ajiya ya saka baba shi a mana da wannan masallaci shi ma Allah ya saka masa da alheri sauran kwamiti na wannan masallaci da suke hada wannan wurin karatu sun fara wa har zuwa yau muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma yan agajinmu na jama'a su da munazzama Allah ya saka muku da alkhairi sauran jama'a da ke zuwa sauraro baki daya Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma wannan azumi da kuke daga tsarewa ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya a ƙarshe muna sake jan hankalin mutane kowa da ya sani yau 29 sarkin musulmi ya ba da umarni cewa a fara duban wata yau to jama'a idan Allah ya sa an ce an ga wata mun samu sassarwa daga gare shi to adibun laha wa adibun rasula ne akwai da amurmin in kuma sun ce da mu ba a ga wata ba za mu yi azumi gobe yanzu duniya gaba ɗaya suka ita rage mana yanzu da mazan da matan su sun tafi sai ta kai ta rage mana sa ta zuwa sai kuma mala muna fata Allah ya sa mu gama lafiya da so gama lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya don rayuwar abun tsoro kaga wani ya taso kama kama kamar za a je a hanyar sai ga an bari kamar tafiya ne mutum zai je Kano daga nan ko zai je Kamurawa ko zai je kura ko hagan an shiga mota an shiga mota daga nan idan an sha kwanan nan tafiya ya kare kenan ina an nan buga waya kenan eh yanzu muna lafiya Allah ya tsari an jima a buga waya mu mota an banza an jima a buga waya muna anguwan bawa hankali ba zai kwanta ba sai an ce banza to da haka Allah ya sa mu gama lafiya muna kira jama'a in aka ce ba a ga wata ba ya haƙuri mu yi biyayya azumi kwaya ɗaya ba zai damu rayuwarka ba ka yi guda 29 balle kwaya ɗaya domin yanzu mutane suna cikin ojin ne yanzu eh wani yace kai ya yi tsaki da jiki wannan abin da ke zuciya ke na da yawa domin gaskiya bana azumin da aka yi bana an yi badagaggen azumi eh an yi garnan ne da azumi aka yi bana tun da aka fara azumin a rana ake ta bakin mabulatan ya ce wai direban ne da kai muna fata Allah ya sa mu gama azumin lafiya Allah ya sa mu yi azumi lafiya mu gama lafiya sallah kuma Allah ya sa mu yi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shekara da zuwa da kuma nan to kuma shi da kuma ba ma nan Allah ya kawo da tsora Allah ya sa mu gama lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم